أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غواه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau na biyar ga wata na al-muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa 20 da uku watan bakwai miladiya ta 2023 za mu gasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin hisnul muslim muna cikin babi ko kuma bangare wanda yake magana akan azkarus sabahi wal masa abin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da ya waye gari sannan kuma abin da ya kamata mutum ya karanta lokacin da marece ta riske shi wanda waɗannan abubuwa su ne iya makuran abin da zai ba ma ɗan adam kariya kariya cikakkar kariya wanda mutum zai same ta daga asalin mai ba da kariya wanda shi ne allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi addu'a ta goma sha biyu hadisin aban ibn usman yake cewa ya ji usman ibn affan allah ƙari yarda a gare shi yana faɗan cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙala bismillahi lalli la ya zuru ma'asmihi shaikun fil ardi wala fi sama'i wa huwa sami'ul alim ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي wannan hadisi na Usman ibn Affan Allah tare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yace bismillah da sunan Allah alladhi la yadurru ma'asmihi wanda baya cutarwa tare da sunan Allah shay'un wani abu komin girman shi komin karantar shi babu wani abin da zai iya cutar da kai idan dai magana ce ta kama sunan Allah subhanahu wata'ala kenan ka ambaci sunan Allah da wannan suna na ubangiji kake bukata Allah subhanahu wata'ala ya baka kariya wanda wannan abin mai cutarwa fil ardi wala fis sama'i ko a ban kasa ko a cikin sammai babu wani abin da yake iya cutarwa idan dai bawa ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa samiul alim ubangiji subhanahu wata'ala shine as-sami'u mai ji al-alim masani ji da sani wanda suka dace da girman Allah subhanahu wata'ala jin Allah ba irin ji bane na bayi saboda ya faɗi cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sannan kuma ilimin Allah subhanahu wata'ala ilimi ne wanda jahilci bai rigaye shi ba sannan kuma mantuwa ba ta riskan ilimin Allah subhanahu wata'ala sannan ilimin ubangiji subhanahu wata'ala ilimi ne kulli ga baki daya ba cewa ya san wani bangare bai san wani bangare ba haka mutum yana nema ko kuma yana bayanin cewa da sunan Allah wanda baya cutarwa ko a sama ko a ƙasa idan mutum ya kama sunan shi to babu wani abin da zai cutar da kai wanda waɗannan abubuwa ko na cutarwa ga sunan birjik wanda ɗan adam bai iya kare ma kan shi su a lokacin da ka tare ɓangare kaza to a lokacin kuma ɓangare kaza zai bayyana amma idan ka nemi kariyar daga wajen mai ba da kariya sai allah ya kare maka ya tare maka kowa da komi sai ka rayu a cikin aminci to wannan hadisi ya bayyana mana cewa lalle duk mutumin da ya karanta wannan kafa uku bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim idan mutum ya maimaita har su uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam tusibu faj'atul layli mana wani abu na furgici ko kuma na bazata ba zai same shi ba idan ya hadi da sahi haka ba zai same shi ba daddare idan ya hadi da marece har sai ya waye gari yana cikin abinci na Allah subhanahu wataala to wannan hadisi iya karantar da mu abubuwa kamar haka abu na harko lalle sidqul nuzuli ila Allah subhanahu wataala ana bukatan bawa ya gaskanta komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya zamanto da kace bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim to zamanto da gaske abun har a cikin kokon zuciyar ka haka ne yan uwa iya daga cikin abin da yake damu mu a yau ayyukan ibada da muke gabatarwa mafi yawancin su muna jin dadin su sai ka ga mutum yana sallah kawai dai a tsaye ne yake ana zuwa ana zama mutum yana karanta ƙur'ani kawai dai lafizan ne yake maimaitawa mutum zai karanta wata addu'a za ka ga kawai dai abun wai wanda yake da ƙoƙarin zai yi sai ka samu cewa wasu lokuta kawai dai yana maimaita abin ne a saman halishin shi amma zuciyar shi ba ta jin daɗin abin da yake me ke kawo waɗannan matsaloli mafi girman abin da ke kawo wannan matsala shine rashin tadabburi rashin lura ko kuma rashin sama zuciya kimtsi da sanin abin da take hodi a lokacin da kake karanta duk abin da za ka karanta me yasa ubangiji subhanahu wataala yake jan hankalin mutane cewa afala yatadabbaruna alquran yace am ala qulubin aqfaluha wai me yasa mutane ba sa tintintini game da abin da yake cikin qur'ani ko dai an yi rihi ne akan zukatansu can kuma yake cewa walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira me yasa ba mutane ba sa tadabburin qur'ani wannan qur'anin fa inda daga wajen wani yake ba Allah ba da an samu damage mai yawa a cikin shi to sidqul luju'i ila llahi wa i'timadul qalbi alayhi zuciyarka ta dogara ga Allah lokacin da halshenka yake hodi to ya rika tuntuban zuciyarka kai tsaye ita kuma tana hararo irin girman ma'ana abin da kake hudu to a lokacin bawa zai samu daɗin bautawa Allah sannan kuma da abubuwan da yake karantawa ya rike jin yana samun kamsuwa a cikin zuciyar shi amma in ba haka ba za ka samu su ayyuka na ibada an maida su kawai wani abu adi kawai kamar an saba haka ake yi kawai haka nan zai zo ya sallah ya kare da Allah in ka karanta in ka tambaye shi me aka karanta a cikin sallar abu ɗaya zai zai ce baka tabbas an karanta saboda ya san dole ne an karanta shi tun fatiha amma me ya biyo bayan ta yana can yana wasu wasu tunanin shi haka in ruku'in aka yi zai ce subhana rabbiyal azim amma zuciyar shi bai rike ta akan ta rika tunato sarki ya tabbata ga Allah mafi girma kuma godiya ta tabbata ga Allah ya rika faɗi yana maimaitawa idan yana faɗin shi da musuwa dole zai samu musuwa amma idan yana faɗin shi haka na ashwa'i kawai haka nan ne bakin shi ya saba kawai yana maimaitawa ba tare da halarto da ma'anonin abin da ke faɗi ba to Allah zai samu ayyukan na ibada a gare shi lami gare su Allah taimake mu sannan a wannan addu'a tana karantar da mu malikal mulk la yaqa fi mulkihi illa ma arada wa qaddara mamallakin mulkin da masu mulkin da mulkin ma a karan kanshi wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala la ya ƙa'u fi mulki babu wani abin da yake faruwa a cikin mulkin Allah illa ma a rana sai abin da Allah ya ga dama ya ƙadarta duk abin da Allah bai ga dama ya ƙadarta ba wannan abin babu yadda za a yi ya faru ko da sammai da ƙasai gaba ɗaya za su ta san ma abin wallah abin ba zai faru ba Allah ke cewa mata su kudu min warakatin illa ya alamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قومي yana cikin sani na ilimin Allah subhanahu wataala wannan addu'a tana karantar da mu taqriru anna lillahi azza wa jalla al-ilmu shamil Allah yana da ilimi hadadde al-muhit wanda kewaye komai da komai shine cewa anna Allah qad ahada bi kulli shay'in kulli shay'in ilma wannan addu'a abin da yake karantar da mu kenan mutum zai karanta ta gaba uku addu'a ta goma sha uku ita ce addu'ar da mazala sallallahu alaihi yake cewa idan mutum ya waye gari ya ce raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya raditu billahi rabba na yarda da Allah shine ubangiji na wanda kuma duk sahiya ne zaka wani kana faɗin wannan abin kana tunato abin a cikin zuciyarka tabbas za ka rika samun wani gamsuwa na musamman kuma za ka rika samun wata nutsuwa ta musamman raditu billahi rabba na yarda da allah ubangiji na wabil islami dinan na yarda da addinin musulunci shine addini na wanda wannan kuma allah shi yarda mu bayan shi haka ya ce wa raditu na kuma islama dina allah ce na yarda musulunci a matsayin addini wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya sannan kuma na yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin allah ne manzo allah sallallahu alaihi yake cewa ma min abdin yaqulu hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marratin babu wani bawan da zai faɗi wannan addu'ar a sahiya ko da marece a sahiya ka faɗi kafa uku da marece ka maimaita kafa uku matsala ke cewa illa kana haƙƙan alallahi an yurdiyahu yawmal qiyama wannan bawan yana da haƙƙi a wajen Allah a gobe kiyama Allah ya yarda da wannan bawan da abinda bawan zai yarda me abinda zai yarda da bawan shine samun rahmar Allah subhanahu wataala to duk mutumin da yake karanta wannan yana ba kanshi ajiya ne idan ka je gobe kiyama Allah zai maka abinda zaka yarda da shi wanda ba abin da ake nema a wannan wani an ba ba samun tsira daga azabar Allah Allah ya kare ka daga azabar shi Allah sa ka a cikin rahamar shi yana duk mutumin da ke karanta wannan gawa uku kowace sahiya to ya tabbatar da cewa yana ma kan shi kunnen alheri wanda kuma idan ya tashi gobe kiyama tabbas zai same shi wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko حقيقة هذا الذكر المبارك انقياد المسلم لربه بقلبه وقالبه وليس مجرد قولا من غير من غير فهم ولا تدبر lalle haƙiƙanin wannan ambatan Allah da mutum zai yi zai yarda ma ko zai ja mutum musulmi zuwa ga ya sallama wa Allah subhanahu wata'ala a cikin abubuwan da bawa yake aikatawa ba kawai magana kaga shi ma ana malami kitan walaysa qawlan وليس مجرد قولا من غير فهم ولا تدبر ba kawai zaman to magana ce zaka faɗi ba tare da ka fahimce ta ba ka gane ta yanzu ko qur'ani ake karantawa zaka samu da yawa daga cikin kason musulmi ba sun da ake cewa ko ana karanta yanzu a ko wanda fatiha da ake karantawa a dunin Allah za a ta maimaita ta a cikin sallah amma bai san me yake cewa kaga tabbas wannan aibi ne akan mutum musulmi ya zamanto maganar ubangijinka ba ka san me ake wani iya da kyau mutum ya yi karatu gurgudan hali ya zamanto yana riskayin waɗannan abubuwa abu na biyu al-islam huwa al-istislamu lillahi fala yuqaddimu al-aqla 'ala an-naql abin da yake wajibi akan mutum musulmi shine ya meka wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka gabatar da hankalinka akan dalili na shari'a a faɗo na hadisi ka ce wannan baya yiwuwa me yasa ba yiwa sai ka ci ai ka kara shi da hankalinka kaga abin ba zai yi ba to wannan kuskure ne kwarai da gaske kuma mutane biyar sun kace akan haka ba wa ya yarda da Allah subhanahu wataala a matsayin cewa ubangiji ne a gare shi raditu billahi rabba wannan yardan da zaka yi shine abin da zai jayo maka biyayya ga Allah subhanahu wataala cikin duk abin da Allah zai baka labari sannan abu na gaba wannan yana karantar da mu'arrida bi risalatin rasuli sallallahu alaihi wasallama مستلزم لقبول سنته القولية والفعلية والتقريرية إذن كتكاير رضيت بالله ربا سنوكما وبمحمد النبي كاير النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزول الله to wannan yana tabbatar maka cewa ka yarda da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗi sannan duk abin da ya aikata sannan wa taqririya duk abin da ya tabbatar saboda dama idan ka ce abu manzala sallallahu alaihi wasallam ya iya cikin sunnan shi kaza to dai cikin uku ne ko ya faɗi ko ya aikata an gani ko kuma an aikata a gaban idan shi ya gani bai ce komai ba to waɗannan su suke tabbatar da cewa wannan abin sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗannan suna daga cikin abubuwan da yake wajibi mutum mai imani ya kiyaye su addu'a ta goma sha hudu ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ayn Anas ibn Malik Allah kare da gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa diyar shi Fatima radiyallahu anha yake ce mata yake iyata ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi ni zai hana ki saurari abinda zan miki wasici da shi an taquli idza asbahti ki fada duk lokacin da sahiya ta yi wa idza amsaiti haka duk lokacin da marice ta yi ki ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn kaga wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantar da fatima radiyallahu anha ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye akan al'amarin bayi bi rahmatika da rahamarka ce ya ubangiji astaghisu nake neman dauki rahamarka nake neman dauki da ita Allah yana ina neman rahamarka Allah aslih li sha'ni ya ubangiji ka inganta mini sha'anina kullum gaba ɗayan shi al'amarina gaba ɗaya allah ka shiga cikin shi wala ta kilni ila nafsi ya ubangiji kakkabar ni ila nafsi zuwa ga raina ko zuwa ga kaina warfata aini daidai da kiftawa ido kina kakkabar ni da kaina allah daidai da kiftawa ido mazala ke cewa fadima radiyallahu anha me zai hana kiki rika faɗan haka a dukkan lokacin da sahiya ta yi da dukkan lokacin da malish ta yi idan ka ɗauki sunan alhayyu sannan da alƙayyum waɗanda suna daga cikin ismullahi al'azam sunayen allah mafi girma wanda in aka roƙi allah da su allah yana amsawa ya hayyu ya qayyum kaga da su ka bude sai ka ce bi rahmatika astaghiithu ya ubangiji da rahamar kace nike neman dauki aslih li sha'ani Allah ka gyara mini sha'ani na gaba daya kullahu dukkan al'amarinka zuwa da zawwanka kasuwanka aikinka ya matarka diyanka gidanka duk wani abin da kake kaiwa ka kawo akai ka roki ubangiji subhanahu wataala akan ya inganta maka shi idan ku Allah ya gyara maka su magana ta riga ta gari kuma ba wanda ya isa gyara su in ba Allah ba برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي يا الله كرك برني دكينا طرفة عين ديدير كبتا وإنه سبب الدبا وند الله سبحانه وتعالى يبرش ديدير كبتا وإنه وند باوان يحلك كرد الله يبرك دبارك كو إياوانك كو أزنشنك دككي جنشي وكندا كروك الله كميد كومي كتترى زواج الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ku tarkata gaba ɗaya ka mai da al'amuranka gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka miƙa wuya zuwa ga Allah to waɗannan addu'o'i idan mutum yana karanta su don zuwa wallahi tabbas mutum zai ga sauyi a cikin rayuwar shi kaga yanzu irin ya hayyu ya qayyum kaga ba mata wani ka'ida ba ba a mata wani ka'ida ba in marsahiya ta yi kana yau marashi ta yi kana yau a sauran tazaran tsakanin lokacin za ka iya faɗa a matsayin cewa kana neman ɗauki a wajen Allah دم موسيك أن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين الله سبحانه وتعالى يتمكن الله يشري دم يشري ذرية من جد يزق أم يزق أم حيفم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله